الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam kan mamanta yau muna 26 ga watan jimadal ula hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 20 ga watan 12 miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun fara karanta kamar yadda malam ya ce alkitabu thamin ashar bangare na 18 kitabul jami' bangare wanda ya tattaro adab daban-daban kala ai aljami'u li abwab sit wanda ya tattaro babuka guda shidda akwai babi na adab akwai bir wasila akwai zuhud akwai wara akwai at-tarhib kuma at-tarhib min wasail akhlaq akwai at-targhib fi makarim al-akhlaq az-zikr wa du'a kinan sai tattara wannan babi yace musu kitabul jami' mun fara karantar hadisin da yake cikin babul adab shine a hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم الست فإذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه وانا حديثي إمام البخاري يفتدش muna bayanin kan gaba ta farko kusan mun kai kusan ƙarshen ta lokaci yayi shine da yace idza laqitahu gaba ta biyu kai idza laqitahu idan ka gamu da shi malam yace yadullu annahu la yusallim alaihi idza faraqahu wannan hadisi da lafazin shi na nuni cewa mutum bayawa dan uwan shi musulmi sallama idan ya rabu da shi lakinnahu qad thabata hadith idza qa'ada ahadul ahadukum falyusallim wa idza qama falyusallim wa laysat al-ula bi ahaqqi min min akhir min al-akhirah kenan wannan hadisi bai nuna cewa ba in ka rabu da shi ka mai sallama sai dai kuma wani hadisi daban ya zo wanda ya zamanto ingantacce ne manzala sallallahu alaihi wasallama na cewa idza qa'ada ahadukum falyusallim idan mutum ɗayan ku zai zamna to yayi sallama wa idza qama falyusallim hallau in ya tashi yayi sallama wannan galiban babba ban ma tabbatar da wannan sunna mutum ya tashi tahiyya shi kawai tahiyya yake baya sallama kuma kamata yi da za ka zo ka yi sallama kuma in ka tashi tahiya hallau ka yi sallama ya haɗi dalili kala wa laisatul ula biya haƙƙi min al'akhirati ta farko ba ita ba ce mafi cancanta da ta ƙarshe fala yutabar mafhum mafhum idza laqaitahu kenan ba za a lura ba da faɗa cewa idan ka gamu da shi wannan baya da manuwa thumma al-muradu bi لقيه وإن لم يطل بينهما الافتراق kuma hallau ba munha bace bacewa gamo wannan ko da dai ba a daɗe da juna ba ko da ba a daɗe da rabuwa ba idan da zaran ka gamu da shi ko yanzu yanzu nan ka rabu da mutum ka gamu da shi to za ka mai sallama ne kala liftiraq li hadith abi daud dalilan hadisin abu wanda abu daud rahimahullah ya rawaito idza laqiya ahadukum sahibahu falyusallim alai idan ɗayan ku ya gamu da abokin shi ya mai sallama fa فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه إذن wata itaciya ta shiga tsakaninsu misali mutane ne abokai ne suna tahiya tare ice ya shiga tsakaninku wannan ya bi ɓangaren wance wance ya bi wannan ɓangare in kun gamu kuwa juna sallama ko kuma wata katanga ce ta raba ku kuwa juna idan ka gamu da shi ka mai sallama wakala anas anas yake cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yatamashawna fa idza لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا بين يمينا وشمالا فإذا التقوا من ورائها يسلم بعضهم على بعض yake cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna tahiya tare ya tamashauna fa idza laqiyatuhum shajaratun idan suka yi cin karo da wata itaciya au akama ko kuma wani tudu tafarraku yaminan wa shimalan sai su rabu wani yayi bangaren dama wani yayi bangaren hagu na ba za a ta yi gaba ɗaya ba fa idal taqaw min wara'iha yusallim ba'dhum ba'd da zaran sun gamu bayan sun mai da wannan itaciya ko tudu bayan su sun gamu to za su wa junan su sallama wannan yayi wa dan uwan shi sallama duk da cewa tahiyya ce ake yi tare sai abu na biyu a saniyatu wa iza da'aka fa ajibu idan ya gayyace ka ka karba mai wannan gayyata zahiruhu umum haqiqati ijaba a zahirin shi karbawa ta gama kowace irin gayyata fi kulli da'watin yad'uhu biha ga kowace gayyata da zai ma gayyata wa khassaha al-ulama bi ijabati da'wati al-walima wa nahwiha sai dai malamai sun keɓance da karba gayyatar walima da abin da ya zamanto ba ita bace ba kuma ko ita ma idan ya zamanto akwai saban Allah a cikinta to ba wajibi bane baka karba duk irin gayyatar da za a ma ka lura akwai saban Allah a cikinta to kuma ba za ka karba wannan gayyata ba Allahumma sai dai in ka karba da nihin canza wannan banna da ake yi za ka je ka yi nasiha ko kawa wanda ya gayyata nasiha ya yi kokari ya gyara amma ba haka bai bai halitta ba to amma kuma in gayyata ce ta walima babu wani uzuri to wajibi ne ka karba wannan gayyata wal aula an yuqalu mala yace kuma mafi kyau mafi cancanta a ce innama fi da'watil walimati wajibatun wa fi ma adaha mandubun mala yace abin da yake kyau a ce karba kiran walima wajibi ne kuma bayan ta to wannan an so ka karba li thubutul wa'idi ala man lam yujib fil ula duna saniya domin abin da ya zo na narkon azaba ga wanda yake karɓa ta farko shine ta walima kuma bayan ta biyu wadda ta zama ba ita bace ba ita kuma walima abin da ya shahi aure Allah maɗaukaki ya sanya mutum ya samu karuwa ta aure to sai ya gayyaci mutane su ci abinci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Anas aulim walau bishat kai walima ko da dai da el akuya ce ko tinkiya an abin ya gagara kai da abin da ya kai karhi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi walima da abin da ya zama to haisu ne shi kuma garin dabino ne da hula da mai wanda za a gangama a nika shi a cibra shi ko kuma a yi shi kamar dau na'am qala wa salisatu haqqi na uku qawluhu wa idha stansahaka idan ya neme ka kame nasiha ai talaba minka nasihata ya nema ka wa wani dan Allah imin nasiha kala fansahahu mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bashi wannan nasiha ka mai nasiha nam dalilun ala wujubi nasihatin man man yastansafu wannan hadisi dalili ne a bisa wajibcin wanda ya neme ka nasiha ka mai nasiha wannan wa adam al-ghishi la kuma kadda ka mai ha'inci a cikin wannan nasiha nan duk abin da ka san abu ne na alkhairi akan wannan nasiha da za ka mai kamishi kuma kadda ka sake ka tura ka tura shi akan banna ka mai adalci ka ka zambace shi a cikin wannan nasiha da za ka mishi qala wa zahiruhu annaha la yajibu nasihatun illa inda talabiha zahirin wannan hadisi na nuni kan cewa nasiha bata zamantowa wajibi sai ga wanda ya neme ta wa nusuhu bi ghairi talab mandub suka ce nasiha ba tare da nima ba an so a yi ne li'annahum min ad-dala'ili 'ala al-khairi wal ma'ruf domin nuni ne a bisa abin da ya zama to alkhairi ne da kyakkyawan aiki الرابعة حقي نهدو قوله وإذا عطس فحمد الله فشمته إذن يأي أتشاوى أغا وانا لفظي كما حوصة تاتراتو تأرو لاربتيني أتشاوى إذا عطش إذا عطس فشمته فحمد الله فشمته إذن يأي أتشاوى كما يقودي الله يتي الحمد لله كي كما كميدا مي da cewa Uh, ka maida mai da, da godiyayar hamukallah nam qala wa bisinil muhmala wa shinil mu'jama ko ka ce fa sammituhu ko ka ce fa shammituhu kowanne ya zo da sin wadda ba ta da diya kuma da shin wadda ta zama to masu diya qala sa'labun yuqalu shammatu al'atisa na na gaida ko na wa wanda ya atishawa addu'a wa sammatu ko kuma ka ce sammatu idan da autu lahu bil huda idan na mai addu'a da Allah ya shirya da shi wa hasnin wa husnin simti al-mustaqim ko kuma a ce husnin simti al-mustaqim shine wanda ya daidaita akan wani abu qala wal aslu fihi as-sin al-muhmala aslun wannan shammata aslin sin wadda ba ta da diya kenan sin faqulibat shinan mu'jamatan sai aka birkita ta aka maida ta shi na'am fihi dalilun ala wujub at-tashmit lil 'atisi al-hamid wannan hadisi na nuni abu sa wajibcin kawa mutum addu'a wanda ya atshawa idan ya godewa Allah madaukaki yace alhamdulillah wa amma alhamdu ala al-utas fama fil hadithi dalilun ala wujubi yace game da cewa alhamdu umarni da godiya a cikin wannan hadisi bai zo dalil bai zo ba akan dalilin wajibci qala an-nawawi imam an-nawawi yace innahu muttafaqun ala istihbabihi ala yace dukkan malamai sun haɗu ka ra'ayin su ya hadu amsa cewa mustahabi ne wa qad jaa kayfiyatul hamd kuma hadisi ya zo da yanda ake wannan godiya wa kayfiyatu tashmitul atis kuma da yanda shi ma za ka mai addu'a idan ya gode wa Allah. Wa kaifiyatu wajibul atis, yanda ake wa kaifiyatu wajibul atis fi ma akhrajahu al-Bukhari min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu yanda ake mai da yanda ake godiya wanda ya zamanto wajibi ga wanda ya atshawa na da abin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi daga hadisin Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah zala sallallahu alaihi wasallama yace idan ɗayan ku yayi atshawa to yace na godewa Allah alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibu dan uwan shi ko abokin shi yace mishi yarhamukallah Allah ya rahamshe ka wal yaqul huwa yahdikumullahu wa yuslihu balakum shi kuma sai sake mai dama yace yahdikumullah Allah ya shiryar da ku wa yuslihu balakum kuma Allah ya nagartar da hankalinku da lahiyarku ka duba kaga kyawawan addu'o'i idan mutun yayi atshawa kace yarhamukallah wa akhrajahu abu daud wa ghayruhu bi isnadin sahih imam abu daud da wannan shi suka fitar da wannan hadisi da isnadin ingantacce قال وفيه زيادة من حديث أبي هريرة an nabi sallallahu alaihi wasallam akwai dadi daga wannan ruwaya daga hadisi akan hadisin Abu Huraira daga annabi wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi annahu kana idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillahi ala kulli hal sai aka samu wannan ziyada idan ɗayan ku yayi atishawa yace godiya ta tabbata ga Allah ko dukkan godiya sun tabbata ga Allah a bisa kowane hali wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu dan uwan shi ko abokin shi yace mai yarhamukallah Allah ya rahamshe ka wa yaqulu huwa yahdikumullahu wa yuslihu balakum shi kuma sai yace Allah shiryar da ku Allah nagartar da hankalinku ai sha'anakum shine sha'anunku wa ila hadha jawab dhahab al-jumhur yazo bada wannan amsa ne mafi yawancin malamai suka tahi wa dhahab al-kufiyuna ila annahu yaqulu yaghfirullahu lana wa lakum malaman kufa su kuma suka tahi akan cewa idan ya ce alhamdulillah ka ce yarhamukallah shi zai ce ma yaghfirullahu lana wa lakum Allah gafarta mana da mu da ku bi dalili ma akhrajahu al-Tabrani dalilan abinda Imam al-Tabrani ya fitar da shi an Ibn Mas'ud daga Abdullah dan Mas'ud wa akhrajahu al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi daga cikin littafin shi al-Adab al-Mufrad bi lafz yaghfirullahu lana wa lakum wa qila yatakhayyaru ayyu al-lafzaini malamai wasu malamai suka ce a zai zabi ɗayan biyun lafazin wannan guda biyu a habba wanda ya so ko ya ce ya hadikumullahu wa yusuf balakum ko kuma ya ce yaghfirullahu lana wa lakum yaghfirullahu lana wa lakum wa qila yajma'u bainahuma wasu malamai suka ce zai hada gaba ɗaya wuri guda wa ila jawab at-tashmit bima zakara zahabat az-zahiriyya wa ibn al-arabi da karba wannan ba da amsa ga wanda ya atshawa da wannan tafarki ne zahiriya mazhabin zahiriya suka ta yi da ibn al-arabi wa annahu yajibu ala kulli sami'in suka ce ya zanto wajibi amsa dukkan wanda ya ji atishawa to ya maida ya godewa wancan wanda ya atishawa wa dullu lahu ma akhrajahu al-bukhari wannan magana na na da dalili abinda imam al-bukhari ya fitar cewa min hadisi abi huraira daga hadisi abu huraira إذا أطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم يسمعه أن يقول يرحمك الله yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayanku yayi atishawa kuma ya godewa Allah haƙƙi ne akan kowane musulmi da ya ji wannan godiya ga Allah yace yarhamukallah Allah ya rahamshe ka wa ka'annahu madhhabu abi abu daud abi daud sahibus sunan ya ce wannan kai ka ce tafarki ne na abu daud ma abucin sunan sunan abu daud fa innahu akhraja anhu ibn abd albar bi sanadin jayd imam ibn abd albar wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi ya fitar da ruwaya daga abu daud da sanadi mai kyau annahu kana fi safinatin ya kasance iya cikin jirgin ruwa fa sami'a atisan ala shatt sai ya ji wani mai atshawa a bakin gehen ruwa hamidallah ya gode wa Allah faktara ƙariban sai ya ɗauki hayar kwalo-kwalo ɗan ƙarami bi dirham ya ba da dirhami hatta ja'a ila al'atish fashammatahu sai da ya zo ga wanda wanda ya atishawa ya ce mai yarhamukallah thumma raja'a sada ya koba fasu'ila an zalika sai aka tambaye shi ga wannan hukunci yanda ya aikata faqala la'allahu sai aka tambayi ibn abdul bar fa qala la'allahu yakunu mujabad da'wa mai yiwa wannan da na tayi wurin shi zai kasance wanda Allah yake karba addu'a shi Allah ya karba addu'a ta falamma falamma raqadu sami'u qa'ilan yaqulu li ahli safina lokacin da suka zamna suka kwankwanta sai suka ji wani mai fadi iya fadi a cikin daga cikin wanda suke cikin wannan jirgin ruwa inna aba daud ishtara aljannata min allahi bi dirhamin kaji wani ya ce abu dauda ya sayi aljanna da dirhabi da wajen Allah da dirhabi guda na'am wa yahtamilu annahu innama arada talaba da'wa kuma mai yiwa ya nemi a mai wannan addu'a kama qalahu kamar yanda yace walam yakun yarahu wajiban kuma baya ganin cewa wannan wajibi ne qala nawawi imam an-nawawi yace wa yustahabbu liman hadara man atasa falam yahmidillah an yudhakkirahu alhamda ya ce mustahabi ne ga wanda ya halarci wanda ya atishawa bai godewa Allah ba ya tunatar da shi cewa ya godewa Allah ya umarce shi liyahmidallah fa yushammitahu ya godewa Allah kuma shi ya ya mai ce ya ce mai yarhamukallah wa huwa min babin nushi wal amr bil ma'ruf yace kuma wannan babi ne na nasiha da umarni da kyakkyawa wa min adabil atis ma akhrajahu al hakim na daga ladubba na mai atshawa abinda imamu hakim ya fitar da shi wal bai haƙiyu da imamu bai haƙi min hadisi abi huraira marfu'an daga hadisin abu huraira ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum falyad'a kaffaihi ala wajhi idan ɗayan ku yayi atshawa zai atshawa to ya dora hannuwan shi guda biyu akan tahin hannuwan shi guda biyu ala wajhi a bisa fuskar shi kenan ya kare kai ware baki haka dai ya atshawa duk ya bata wuri ya bata mutane kuma ba- baki a bude ai yayi kokari ya kare nam wal yakhfid biha sauta kuma hannu kai ya kware baki yayi bugu atshawa yadda kowa zai yayi kokarin dai eh, kakkamewa ya kame ya sassabtar da muryar shi a cikin wannan atshawa wa an yazida ba'da alhamd lillahi kalimata rabbil alamin rabbil alamin kuma ya dada bayan ya ce alhamdulillah kalma ta rabbal alamin fa inna huwa akhraja at-tabrani min hadith ibn Ab- min hadith ibn abbas marfu'an domin imam at-tabrani ya fitar da hadisi daga abdullah dan abbas ya dangana ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza atasa ahadukum fa qala alhamdulillah qalat al-mala'ikatu rabbil alamin nan mala'iku in ya ce alhamdulillah mala'iku sai su suka mai su ce rabbil alamin فإذا قال رب العالمين رب العالمين يا كما تا. إن قالت الملائكة رب العالمين فإذا قال رب العالمين قالت الملائكة رحمك الله إن يأتي رب العالمين الملائكة سيكون كي الله يرحم شيك وفيه ضعف سيدي أولنا رواية أكوي روني إن باع زنشي باع شوى رب العالمين كوي أنا شوى الحمد لله ويشرع أن يشمته ثلاثا إذا كرر العطاس kuma hallau an shar'anta idan mutum ya yi atishawa so uku ya ce a yi atishawa ka ce yarhamukallah ya sake ka ce yarhamukallah ya sake ka ce yarhamukallah in ya ce alhamdulillah wala ya zuda alaiha in ya huce hu- uku to kai kara kai kara ce bai yarhamukallah lima akhrajahu abu daud dalilin abinda imamu abu daud ya fitar da shi min hadisi abi huraira daga hadisin abu huraira marfu'an ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum falyushammithu jalisu idan ɗayan ku yayi atshawa wanda yake zamna da shi abokin zaman shi ya ce mai alham- yarhamukallah fa in zada ala thalathatin fa huwa makzu- mazkum in ya dada akan atshawa uku to mur ta kama shi bara yake ba wai atshawa bace ta lahiya wala yushammithu ba'da thalath in yayi so uku ya huce so uku to kai ya ce mai yarhamukallah qala ibn abi ja'far جمرة في الحديث دليل على عظم نعمة الله تعالى على العاطس ita a cikin wannan hadisi akwai dalili a bisa girman ni'ima Allah madaukaki da yi wa wanda ya atishawa yu'khadhu zalika mimma rattaba alaihi min alkhair ana daukar wannan ana fahimtar wannan fa'ida ko girman ni'ima daga abin da ya bibiya mishi na alkhairi وفيه إشارة إلى عظمة فضل الله تعالى على عبده هل أكوي نوني أبسا جرما فللا ألا مدعوككي أبسا باي باونش فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس domin ya tahiyar da gare shi tutaswa da ni'imar wannan atshawa ina atshawa ni'ima ce mutum yayi atshawa samun lahiya ne nam lahu bil khair domin nam ni'matul utas thumma ah, shuri'a lahu alhamdulillah sannan sai aka shar'anta mishi dalilin wannan ni'ima aka shar'anta mishi godiya ga Allah madaukaki Ah, law baqiyat fihi ahdathat adwa'an asira da dai a ce atshawa za ta tsaya a kwallon mutum nam qala bil khair ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة وmanfa'atun lokacin da mai atshawa ya samu da wannan atshawa ya samu wata ni'ima da amfani bi khurujil abkhuratil almuhtaqana da fitar da wani gas ko kuma wani iska wanda ya zamanto ya shaƙe a kwallo shi fi dimaghi allati law baqiyat fihi ahdathat adwan asira wadda idan da za ta tsaya wannan iska zai tsaya a kwallo shi to da ta haddasa mashi wata cuta wadda ta zamanto mai matsala mai wuya shuri lahu alhamd dalilin haka nan sai aka shar'anta mashi ya godewa Allah madaukaki ala hadhihi ni'ma absa wannan ni'ima ma'a baqa'i a'dahi ala hay'atiha kuma bugu da ƙari da komowal mai gabobin huskar shi yanayin shi absa yanayinta yanzu inda mai atishawa zai duba a ya ga yadda yake atishawa bayan ya kare atishawa da ya gode wa Allah domin gaba ɗaya kwata-kwata halittar shi canzawa take sai zama wani iri da dai a ce a yanayin atishawa mutum zai tsaya to da duk wanda ka gaba da shi sai ka ji tsoron shi to amma dalilin Allah madaukaki ya sa hai a shi kamar shi tana komowa to sai dace ya godewa Allah madaukaki a bisa wannan ni'ima qala baqa'u a'dahi ala hay'atiha wa iltima'iha ba'da hadhihi zilzilati bayan wannan girgiza da jiki yayi allati hiya lil badani ka zalzalatil ard wanda zamanto ka gamar jiki kamar ƙasa ce kamar girgizar ƙasa ce wa mafhumul hadith abinda za a fahimta da wannan hadisi annahu la yushammitu ghairal muslim bayya cewa wanda ba musulmi ba idan ya atshawa yarhamukallah kama arafta kama yanda ka sani wa kad akhraja abu daud wa tirmidhi wa ghayruhuma bi asanidin sahihatin min hadith abi musa qala imamu abu daud da imamu tirmidhi sun fitar da hadisi da isnadai wanda suka zamanto ingantattu daga hadisin abu musa ashari kala kana yahudu ya ta'ata suna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahuda sun kasance suna atishawa a wajen manzala sallallahu alaihi wasallama yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah suna kwadayi suna fata manzala sallallahu alaihi wasallama yace musu Allah ya rahamshe ku fa yaqulu yahdikumullah wa yusul balakum sai ce Allah shiryar da ku Allah nagartar da al'amarinku idan baya ce musu yarhamukullah nam fa fihi dalilun ala annahu yuqalu lahum zalika malai yace a cikin wannan hadisi akwai dalili cewa idan wanda ba musulmi suka yi atishawa suka ce alhamdulillah sai a ce musu wannan yahdikumullahu wa yuslih balakum nam an yuz lahum nam annahu yuqalu lahum zalika walakin in hamidallah sai dai da sharadi idan yace alhamdulillah sai abu na ƙarshe shine alkhamisa haƙƙi na biyar ƙauluhu wa idza marida fa'uduhu idan ya rishin lahiya ka ziyarce shi fihi dalilun ala wujubi iyadatul muslim lil muslim akwai cikin wannan hadisi akwai dalili a bisa wajilcin ziyartar mara lahiya dan musulmi ya ya ziyarci dan uwan shi mara lahiya wa jazama al-bukhari bi wujubiha imam al-bukhari yace wajibi ne ko musulmi in baya da lahiya ka je ka gano shi qila yahtamilu annaha fardu kifaya wasu malamai suka ce mai yiwa wannan ana iya ɗaukar shi a farali na kifaya idan wasu musulmi sun je sun gano ɗan uwansu musulmi to zunubin ya saraya akan sauran musulmi wa zahabal jumhur ila annaha mandubatun wasu malamai suka tahi mafi yawancin malamai suka tahi cewa mustahabi ne wa naqala an-nawawi al-ijma' ala adam al-wujub imam an-nawawi ya samo ijma'i hadin malamai akan cewa ba wajibi bace قال المصنف wanda ya wallaha wannan littafi yace yani alal ayani absa daidai kun mutane kuma la'alla wannan ya zamanto shine ra'ayi cikakken ra'ayi idan an ce kowa duk wanda ya rishin lahiya musulmi sai ka je ka gano shi al'amarin zai wahala nam zai wuya shi yasa malam yace wa malamai gaba ɗaya sun tai akan cewa ba wajibi bane ba wa idza kana haqqan lil muslim ala al muslim fa sawa'un fihi man ya'rifuhu wa man la ya'rifu idan ya zamanto haƙƙi ne a musulmi ga musulmi ga dan uwan shi musulmi to ya dace ka san shi ko baka san shi ba wannan haƙuƙuwa guda biyar a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a cikin wannan hadisi to dole ne ka bashi wa sawa'un al-qarib wa ghayru dan uwa ne na kusa ko kuma wani ne daban wa huwa amun li kulli maradin kuma maradin kuma wannan hadisi ya haɗa kowace rishin lahiya wa kad istathna minhu ar-ramd walakinahu kad akhraja Abu Dawud wasu malamai suka ce a banda ciwon ido ramd ciwon idon da yake kaikai ya ja wannan shi da ake cewa ramd wasu malamai Abu Dawud ya ce a kad akhraja Abu Dawud min hadisi Zaid bin Arqam qala adani rasul adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min waj'in bi'ainin yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ziyarce ni dalilin rishin ciwon ido da nayi wa sahahul hakim imam hakim ya fitar da shi kenan wancan istisna'i bai da matsayi wa akhraj al wa akhrajahu al bukhari fi al adab al mufrad haka imam al bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al adab al mufrad wa zahirul ibarati walau fi awwal al marad kuma wannan zahirin wannan fada ko da dai a farkon rishin lahiya ne إلا أنه أخرج ابن ماجه من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود إلا بعد ثلاث ina wancan a zahirin hadisi ko farkon rashin lahiya ne zaka ziyarci dan uwanka musulmi sai dai kuma an samu hadisi daga ruwaya ta ibn majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayya ziyarta marar lahiya sai bayan kwana uku wa fihi rawin matruk sai dai hadisi ne ba tsaye ba akwai bararran rawi wanda ya zamanto an bar shi saboda makaryaci ne ko kuma an tuhume shi akan adalcin shi wa mafhumuhu kama arafta mala yace mun hau wannan hadisi kamar yadda ka sani dalun ala annahu la yu'adu dhimmi hallo ba a ziyarta kafirin amana mun gane ko illa annahu qad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam aada aada khadimahu adh-dhimmi sai dai kuma hallau ya inganta manzala sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci wanda yake mai hidima bai hude wanda ya zamanto bai huda amana ne wa aslama bi barakati iyadatihi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan bai hude ya musulunta dalilan albarkar ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace yace qul la ilaha illallah baban shi ya kalli baban shi yace ati aba qasim yace kawa aba qasim abul qasim biyayya wa kadhalika zara ammahu Abu Talib hakanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci dan uwan mahaifin shi Abu Talib fi marad mautihi a cikin rishin lahiyar mutuwar wa arada alaihi kalimat islam kuma ya bujiro mishi kalma ta musulunci a sai ta karshe afwan ta shidda haƙƙi na shidda qauluhu wa idza mata fatba'uhu idan ya rasu to kaje attahi da kai abin ne shi dalilun ala wujubi tashyi'i janazatil muslim ma'rufan kana aw ghaira ma'ruf wannan dalili ne amsa wajibcin kai rakawa abin ne gawa ta musulmi wanda ka sani da wanda baka sani ba ina ga sai mu tsaya akan wannan mas'ala abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ba mu Allah mu gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah sana. Na'am.